Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
wannan farfajiya mai albarka a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba haduwa domin karatun diwanin maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a karkashin jagorancin malam shehu mansur imam alhamdulillah an yau za a yi sauka na iksiru sa'ada saboda haka za a gabatar da karatu wanda zai kai mu ga sauka insha Allah na iksiru sa'ada kafin mu shiga kuma wani abu na fatan yanzu mun ga diwani ko alhamdulillah Allah ya saka mu da mala alkhairi Allah ya kare madadi da talafi da kusaci da ɗaukaka da soyayya a barka nabi sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatu fati
ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف وارنا المرام والعارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جمّا واغلق وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنوره وعلمه التماس يا ربنا بجاه السلاوي ومن بصره لياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد سكرجي ومن به جاجر الفيد يجي نيل لنا العديد والجبال بعيد عن الجنون والحبال وافتح لنا الكنوز والعيون وامضي من الاغرار والعيون يا ربنا بشرقنا القليل غفران ونور الجميل فهذا المراد اهيم والليل النور يا عليم ثم الصلاه والسلام للنبي واله وصحبه والمجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر والتعبه بنظرة تاتي لنا بالزفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alara mai girma mai alfarma alaran maulanmu ɗan maulanmu shek salahuddin ɗan maulanmu shek abubakar firin bai radiyallahu ta'ala anhuma wanda shine dan faila na farko kamar yadda muka fara faɗi lokacin da za a fara diwani a nan shine farkon wanda ya sallama wa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine farkon almajirinsa har bayan wafatinsa ma shehu yana yi masa marsiya yana yi masa wasu baituka a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa girma Allah ya ƙara masa daraja mu kuma Allah ya ƙara mana san su a halarar dukkan shehunai da muƙaddamai da limamai da na'ibai da ladanai da muridai da ɗalibai da talamizai masoya shaikhul islami wa murshidul anami baki ɗayan ku ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yanwa mun gode Allah Allah ya kawo mu daga farkon diwanin taisirul usuli zuwa bakin ƙarshen iksirul sa'ada mun yi zama tis'in da biyu adadin muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehur jallahu a taisirul usuli ya ambaci muhammadu muhammadu sallallahu alaihi wasallama ashirin da biyu a cikin iksirul sa'ada ya ambaci sunan muhammadu muhammadu sallallahu alaihi wasallama tis'in da bakwai to mu kuma mun zo ƙarshe ashirin da bakwai a tasirin usuli a ashirin da biyu iksirin sa'ada ashirin da bakwai to yau kuma za mu ɗora daga wato yau ne za mu yi hatma kamar yadda shi ya faɗi radiyallahu ta'ala anhu bismillah
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهب عليه ليلا بالمنى الذي هوى من جمع الله به رسول الله أحمد سيدي من سمع نبي من المولى وعده دينته وموقع الفارق أمدا من المرافق حق قدره يوم الدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai
حرف الألف المكسورة shehu ya ce harful alifil maksura
ألا
wato shehu ya fara ya buɗe wannan harafi wato da harfin tambihi yana nuni zuwa tsananin shauki da ishtiyaki da sururi da huburi da huyani da garayi da mahabba da mawadda da adashi da tahashi da jazabi da ladabi da sahaki da mahaki da fana'i da baƙayi da danafi da shagafi da wujidani wanda iccatti zuciyarsa ya kama hankalinsa da tunaninsa sai ya zama yana magana shi da ruhinsa jikin yana magana da ruhi saboda tsananin wujidani yana yin magana yana aiken ruhinsa zuwa ga masoyinsa zai ce masa ala wai ji mana kai ruhi ji mana
هيا قلل
ya ce hai ka gaida mini da ɗallar kufai ko kuma gidattaji kangwayen gidaje ka gaida mini da kufai wato gidaje waɗanda suka rurrushe masu shi suka mutu to ruhi ka gaida mini da irin wannan kufan wannan faƙaƙen wannan gidaddajin da suka rurrushe ma'abota gidajen kuma suka mutu بالمنقى
bilmunaka wato wanda yake cikin rairayin garin madina gidattacin kufan a cikin rairayin garin madina yake alladhi hawa alladhi hawa wannan da ikaro jiwar alladhi tahwa makwabtaka da wannan da kake kauna ya kai ruhi wannan kufan wannan gidattacin da ke cikin rairayin garin madina ya taro makwabtaka da wanda ruhi na tabbatar kana son shi wa tarrihi bima an tahwa to shi ruhi da ya ji wannan ziga da jikin shehu ya masa cewa ya gaida kufai ya gaida rusassun gidajen da ke cikin rairayin garin madina saboda shehu ya tabbatar ruhi yana so kuma yana kauna har ya bar hawarsa saboda hawar wato wanda yake zaune a cikin wannan gari shikenan sai ruhi sai ce tuhibbul hima min ajli man sakana hima wa min ajli man fiha tuhibbul manazil oh wato na gane kana son gari saboda darajar waɗanda suka zauna a cikin garin saboda ƙaunar waɗanda suka zauna a wannan gari kake son gidaddajin da ke cikin garin sai shi ya ce na'am kwarai haka aka yi
wa sarri biman tahwa sai ruhi ya ce to in ko haka ne wa sarri ga yani biman tahwa wa kake so tunda abin haka yake wa sarri biman tahwa ga yani ne wa kake so na san dai a madina a kuhan gidaje akwai gidan abubakar akwai na umaru akwai na usmanu akwai na aliyu akwai na gasu nan dai da yawa har su abu jihar ma duk akwai nasu a makatar saboda ka ka gaya mini a cikin waɗannan rusassun gidaje don wa ka aike ni
habibi rasulillahi sai shehu radiyallahu anhu sai na su sai ya kwantar da hankali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce masa habibi rasulullahi haba ruhi yayi na tambaya na ai kai ma ka sani masoyi na shine rasulullahi ma'aikin Allah ahmadu ahmada mafi godiyar halitta Allah baki daya sayyidi shugabana mukaffa abin kwaikwayon annabawa aminun amintaccen Allah wanda in an aiko masa da wahayi baya karawa baya ragewa yadda aka gaya mara haka ke faɗi wa hawa mustafa wahawa shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Mustafa abin zaɓi ne fi rusuli a cikin manzannin Allah baki daya nabiyyun shi annabi ne min al-mawla daga majibincin lamarin bayi wa adamu dinatun tun annabi Adamu yana tsakanin ruwa da yumbu dinatun wa ma'un yana tsakanin ruwa da ƙasa fala yulfa kai ba a samu min sharwa wani makamanci li ahmada ga annabi Ahmadu a ce ma yau ga wanda yi kama da annabi Muhammadu kai babu wannan mutum ce ce fala tulfa ba a samun a min sharwa wato daga makamanci li Ahmada ga annabi Ahmadu fatiba alaihi in baka sani ba fatiba alaihi an karɓi tuba wato a kansa
istawassala bil habibi shi annabi adamu nan da muka gaya maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne tun adamu yana tsakanin ruwa da yimbu fatiba an karɓi tuba alaihi saboda shi an karɓi tuban annabi adamu iz lokacin da tawassala ya yi kamun ƙafa bil habibi da masoyi hibbiya masoyina
khairul khalqi fiyayyen duk wanda ba Allah ba fiyayyen halitta Allah baki daya yasinu shine yasinu ayyuha sayyidul mufakhamu wal majidul mu'azzamu shine yasinu shugaba ya shugaba abin girmamawa madaukaki abin azzamawa ya zo cewa zuciya alqur'ani ita ce yasin ita kuma wato yasin din zuciyar yasin shine salamun kaulan min rabbir rahim to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa inna Allah ta'ala sammani fil qur'ani bi sab'ati asma'in muhammadin wa ahmadin wa dahi wa yasin wal muzammil wal mudaththir wa abdullah Allah tabaraka ta'ala ya ambace ni da sunaye a qur'ani har suna guda bakwai ya ambace da Muhammadu da Ahmadu da Daha da Yasin da Muzammilu da Mudassiru da Abdullahi sallallahu alaihi wasallam
murtada murtaba shine abin zabi abin tsarkakewa abin yadda a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato abin da yasa shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun annabi Adam yana tsakanin ruwa da yimbu ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nabiyyan wa arifan bi nubuwati wa adam bainal ma'i wad din bal kuntu nabiyyan wa arifan bi nubuwati wala adama wala ma'a wala dina wala sama'a wala arba ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم ولا ولا ولا ولا yace na kasance annabi masani da annabta ta tun adamu na tsakanin ruwa da yimbu kai bar wannan zance na kasance annabi masani da annabta ta tun adamu na tsakanin tun babu adamu babu ruwa babu ƙasa babu sama babu ƙasa babu al'arsh babu kursi babu lauhu babu kalamu babu babu babu ma babu shine suka ce bada majduhu min qabli nash'ati adamin wa asma'uhu fil arshi min qabli tuktabu girman sa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tun gabanin halittar annabi adamu sunayensa abin rubutawa ne a kafafun al'arshi tun babu adamu ba ruwa ba ƙasa ba sama ba al'arshi ba kursi sannan annabi adamu alaihi salam ya ga wa ɗansa annabi shisu alaihi salam ya ce masa ya bunayi anta khalifati min ba'di fa khudha bi quwwati fa kullama zakarta Allah ta'ala fadhkur ila janbihi ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aytu ismuhu maktuban ala saqil arsh wa ana wa ana bainar ruhi wad dini yace masa dana shisu kai ne khalifa ta bayana ka rike wannan magana da muhimmanci duk sanda ka ambaci Allah to raba sunan masoyinsa Muhammadu kusa da shi sallallahu alaihi wasallam domin ni na ga sunansa abin rubutawa ne a jikin kababuwan al'arshi tun ina tsakanin ruwa tun ina tsakanin ruhi da ƙasa tun ba a halicce ni ba na ga wannan rubutu sannan bara ibn azib ya ce mun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullah mata wajabat lakan nubuwa yaushe ne annabta ta tabbata gare ka ya ma'aikin Allah sai ce wa Adamu bainar ruhi wal jasad tun Adamu na tsakanin ruhi da jiki Imam al-Baihaqi ya rawaita hadisi da isnadi sahihi daga cikin littafin sa Dalailun Nubuwa daga sayyidina Umar dan Kaddawi Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma tarafa Adamu al-khadi'ata qala ya rabbi as'aluka بحق محمد إلا ما غفرت لي فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال ربي إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنك لم تجب إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بهجه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك إمام البيهقي يا روي حديثي بإسناد صحيح أتكن دلائل النبوة daga sayyidina Umar dan Kaddaji Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da annabi Adam ikan faci abin da ikan fata na daga abin da ya faru a aljanna Allah yana iya cewa laifi ne ko ce sabo ne amma mu ba mu da iko su waye suka ce kai da annabi Adam ya san abin da zai biyo baya lokacin da aka ta kare itaciyan nan ya ci da ya san abin da zai biyo baya da ba ɗan itacen zai ci ba itaciyar zai cinye duka saboda sai da wasu itaciyar aka sauko da shi ya dinga haihuwa har aka haifi annabi Muhammad to saboda haka lokacin da abin da ya faru ya faru aljanna sai annabi adam ya ce ya ubangiji ina roƙonka dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta ni sai Allah tabaraka ta'ala sai ce ya adamu ya akai ka san Muhammadu gashi ban halicce shi ba sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai annabi ya ce ya ubangiji lokacin da ka halicce ni na daga kaina na dubi sama sai na ga dukkan kababuwan al'arshi a jiki ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na gane sai na san cewa ba za ka raba wani suna da sunanka ba sai face wanda ka fi so a cikin halittar ka baki daya sai Allah tabaraka ta'ala ce kai gaskiya Adam ka yi gaskiya shi ne mafi soyuwar halitta Allah ba shi dai a wurina tun da ka roƙe ni saboda shi na gafarta ma jaka na yaji ba dan shi ba da ban yi ka ba Adamu to shi ne dalilin da yasa Shehu radiyallahu anhu ya faɗi wannan cewa wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi tun tun Adamu na tsakanin ruwa da ƙasa
ahlul haqqi shi ya ce ahlul haqqi mutanen Allah sufaye bayin Allah ɗan ɗariƙa fama zala ba su gushe ba zalika nahjuhum irin wannan hanyar ta annabi Adamu na tawassuli da annabi Muhammadu shine tabarkin su har gobe hanyar ahlul haqqi tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu basharin wato tabarkin Abu Basharin baban mutane annabi Adamu naqfu shi ya ce kai ne koyi tariqatahul musta da hanyarsa wato tatartacciya almusla wato mai daraja mafiziciyar hanya ya ce dukkanmu mai koyi da irin hanyar adamu da wani abu ya faru mu ce Allah dan alfarma annabi Muhammadu yi mana kaza
ala
ka sani ya rasulullahi ya ma'aikin Allah farfa shikayati ka ɗaukaka kukana ka ɗaukaka ƙarana li maulaka ga ubangijinka antal karim kai ne sadauki khairuka alkhairinka yurtaja shi dukkan halittar Allah suke guri dukkan halittar Allah alkhairin ka suke guri fa inni domin cewa ni faqirun wato fakirin ba mabukaci ne amma ba talaka ba yadda ake zato a ce a talaka ne ya shi mabukaci ne zuwa ga Allah domin ma'anan talauci a wurin sufaye wato fassaransa mutum ya rasa abin da yake da bukata ba mutum ya rasa abin da bai da bukata ba duk wanda ya rasa abin da yake da bukata to mabukaci ne amma duk wanda ya rasa abin da bai da bukata ba mabukaci bane saboda ka dan mutum ya rasa kuɗi ko kuɗin baya gaban shi ya rasa wani abin duniya ko abin duniya bai gaban shi to ba talakan wannan abin bane saboda ka shi mabukaci ne zuwa ga Allah ba mabukaci zuwa ga duniya ba saboda ka ya wadata da ita shi bukatarsa Allah ya za ka ce ba a ambatan faƙaru wato talaucin abin da baka da bukatar shi duk abin da baka da bukatar shi ba a kiran ka talakan abin sai abin da kake da bukatar shi to kuma a cikin halitta Allah baki ɗaya mabu- wato mawadaci ɗaya ne kuma shi ne abin bukata wane ne mawadacin shi ne Allah duk wanda ba shi ba mabukaci ne shi yasa ce wallahu ganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci dukkan ku mabukata ne sannan yana cewa innamas sadaqatu lil fuqara Imam al-Qushairi ya ce al fuqara wa ala aqsami fuqara talakawa mabukata sun kasu kaso daban-daban akwai faqirun ila Allah akwai faqirun ila shay'in huwa min Allah akwai mabukaci zuwa ga Allah akwai mabukaci zuwa ga abin da yake ga Allah Allah ya halicci abubuwa shi ba Allah yake nema ba a abin da Allah ya halitta shi ke so akwai wadanda su kuma ba abin da Allah ya halitta suke so su zatin Allah suke so to shehu shine shugaban su wa man ibtaqara ila shay'in istagana bi wujudi zalika shay duk wanda ya bukatu zuwa ga wani abu to zai wadatu da samuwar wannan abu wanda Allah ne bukata fa ya samu Allah to zai ga duk abin da ba Allah ba ya wadata gaba da shi sannan yace fal faqiru ila Allah huwa al-ghani billahi mabukaci zuwa ga Allah shine wanda i wadata da Allah fal iftiqaru ila Allah la yakhlu min al-istighna'u billahi bukatuwa zuwa ga Allah baya wofinta daga wadata da Allah duk wanda ya bukatu zuwa ga Allah zaka ga ya wadata da abin da ba Allah ba falfakiru ilaihi mustaganin bihi mabukaci zuwa gare shi to mawadaci ne da shi wal mustagani bihi faqirun ilaihi wanda ya wadata da shi ko mabukaci ne zuwa gare shi shine ma'anan wato fa inni faqiru sannan imam rawazi ya wani ya ce man istagana billahi la yaftakiru wanda i wadata da Allah ba zai taɓa yin talauci ba duk wanda i wadata da Allah ba zai talauci ba wa man yata'azzalu billahi la yazillu wanda ibwaye da Allah ba zai kaskanta ba ko halitta tana so ta kaskanta shi ba za ta iya ba in dai girman sa na Allah ne ba mutane bane suka bashi Allah ne ya girmama shi to ba zai taba kaskanta ba sannan Yahaya dan Mu'azur Razi ya faɗi ya ce al-faqru khairul lil abdi min al-ghina bukatuwa zuwa ga Allah ya fi alkhairi ga bawa daga wadata kullum ka ji kana bukatar Allah ya fi a ce ka wadata baka bukatar shi domin cewa kaskanci a cikin talauci yake girman kai ko a cikin wadata yake duk wanda ya wadata za ga yana girman kai tafiya ma ta isa za ga yana yi amma talaka ba ya isi takama ka sa su ba daban-daban riga daban wando daban ko kana takama to haka kiya takama a sai an samu kuɗi aljihu ya cika yawwa ga kuɗaɗe a banki ga manyan motoci to sannan za ga an fito an mutum ya ci nama ya sha lemu ya yi ja ya sha ezi sai ga mutum yana takama yana kallon mutane ɗaya ɗaya ɗaya yawwa amma talaka wa zai harara wa zai kalla yana jin yunwa saboda haka shi ne dalilin da ya zama ce kai faƙaru khairun lil abdi min al-gina domin ƙasƙanci yana cikin talauci girman kai kuma yana cikin wadata sannan komawa zuwa ga Allah yana cikin tawabu da ƙanƙan da kai da ƙasƙanci sannan wadata mutum ya wadata zai fi bukatar Allah ma sannan suna cewa sifar waliyai uku ne as-siqatu billahi fi kulli shay'in wal faqru ilayhi fi kulli shay'in war ruju'u ilayhi min kulli shay in kana so ka gane wali zaka ga ya aminta da Allah a cikin kowane abu sannan yana da bukatar Allah a cikin kowane abu sannan zaka yana komawa zuwa ga Allah daga cikin kowane abu shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ابن عجيبة يشي تلوشي بكاتا هوا هدني أقول فقر من الدين أقول فقر من اليقين أقول فقر من المال أقول فقر مما سوى الله akwai talauci na rashin addini mutum baya bautan Allah wannan talaka ne komin kuɗin shi bai sallah bai azumi bai zakka bai hajji a wannan talaka ne sannan akwai talaka ne rashin yaƙini shi bai da yaƙini to wasu sun ce akwai aljanna akwai wuta wasu kuma suna cewa to gashi nan dai wasu sun ce Allah yana sama wasu kuma sun ce yana ko ina wasu sun ce annabi mutum ne kamar kowa wasu kuma suna cewa wai ba mutum bane kamar kowa to abin dai ga nan dai Allah kaɗai ya san mai gaskiya to wannan ma talaka ne to sannan ko akwai talauci na rashin kuɗi sannan akwai talauci na rashin Allah. To waɗannan guda biyu ɗinnan na farko illa ne, ma'abocinsu shi ake suwantawa ta iflasi wato asara ranar alkiyama. A kansu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari a cikin hadisi yake ce Allah ka tsare mu daga talauci. Ba talauci na rashin kuɗi ake magana ba, talauci na rashin addini da talauci na rashin yaƙini. da talauci na rashin Allah amma wanda zuciyarsa ta cika da Allah zuciyarsa ta cika da yaƙini dan aljihunsa ba kuɗi ai ba talaka bane wannan to sannan akan wannan talauci ne manzo Allah ya ce kada al-faqru an yakuna kufran kadan ya rage talauci zama kafirci ba talauci na rashin kuɗi yake magana ba wannan ake magana ba talauci faqarun min ad-din faqarun min al-yaqini su ake magana to sannan na uku shine faƙrun minal mali talauci na rashin kuɗi wannan abun yabo ne ma amma idan ma'abocinsa ya yarda da Allah misali sai talaka ne baka da kuɗi baka da wadata amma kai ta da Allah kai ta da yadda Allah ya tsara maka to ka samu sha'aru salihina ka zama daga cikin bayin Allah alkansa ne hadisai suka dinga zuwa suka dinga zuwa amma idan talauci zai zo na rashin kuɗi sannan mutum ba zai iya gode wa Allah ba shi ma illa ne in dai za ka rasa kuɗi sannan ba za ka iya gode wa Allah ba to ka nemi tsari shi ma shi ma bala'i ne to sannan shi ma yana daga cikin wanda ya kamata mutum ya nemi kariya ya nemi tsari na hudu shi ne faƙarun min masu wallahi mutum ya zama mabukaci wato talakan duk abin da ba Allah ba bai da bukatar shi ya wadata da ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan abin neman masu nufin Allah ne abin neman masana Allah ne shine ma'anan algaibatu amma si wallahi akan sa imamu shazali ke cewa as'aluka al-faqra amma siwaka wal jinabika hatta la nashhada illa iyyaka bayan Allah sun faɗi sun ce wato al masha Allah alhamdulillah muna maraba
لا إله إلا الله لا لا لا إله Murtaniya baƙon maulan mu Sheikh Salahuddin to akan wannan shi yake cewa fa inni faqirun to shi wannan faqar din suna cewa al faqru min wasfi al abd wal ghina min wasfi ar rabb shi bukatuwa ko talauci suba ne na bawa wadata ko suba ne na ubangiji faman tahaqqaqa bi wasfihi amaddahu Allah bi wasfihi sun ce tahaqqaq bi wasfika yumidduka bi wasfihi شريف الدين العلوي المرتاني حفظه الله ووقاه ورضي الله تعالى عنه a suka ce wato shi talauci sufa ne na bawa wadata kuwa sufa ne na ubangiji saboda ka in kana neman a wadata ka ka sufantu da sufarka sai Allah i wadata ka shi kuma da sufarsa shi ne ma'ana ka tabbata da kaskanci sai maka madadi da buwaya shi Allah ne sai za shi yake faɗi wa ƙarshen da faƙari wa tirabi wa faƙati ko wa zullati suna cewa ta zallan liman tahawa li taksiba izzatan fa kam izzatun kanna la hal mar'u bizulli idza kana man tahawa azizan wa lam takun zalilan lahu faqra salama ala al-fasli in har kana neman girma to ka ka kaskantar da kai ga abin da kake so kake nema dan ka sami girma da yawa ana samun girma da buwaya ta hanyar kaskanci sai ka kaskantar da kai ga wanda kake so za ka sami yadda kake so idan wanda kake so mai girma ne kai kuma ka tsika sunkuya ka sunkuyar da kai to ka tabbatar kun yi sallama kai da rabuwa da shi in kana so ka sa da shi to ka sunkuya masa shine ma'anan fa inni faqirun ai ganiyun billahi domin su ba suna cewa sihatul faqri Allah ya tagani al-faqiru fi faqrihi bi shay'in illa biman ilayhi faqruhu wato ingancin bukatuwa zuwa ga Allah kada mabukaci ya wadata da talaucinsa da wani abu sai da wanda yake bukata din dan kuɗi ya zo girma ya zo wilaya ta zo ko me ya zo kar masoyin Allah ya farin ciki sai in ya ga ya samu Allah din so da ka ba kuɗi bane abu ba jama'a bane ba wani abu bane Allah ya yarda da kai ya soka to shi kenan bukata ta biya sannan Abdullahi dan Mubarak ya faɗi ya ce izharul gina fil faqri ahsanu min al faqri bayyanar da wadata a cikin talauci ya fi kyau daga talauci din idan talauci ya addabe ka to kai wanka kai ado ka sa kaya mai kyau ka fito kamar mai kuɗi mabukata su dinga biyo ka suna wallahi gidana ba abinci ka ce wallahi ni ma haka karka ce saboda ba ka da shi za ka fito kazami kana wari a duk sanda talauci ya zo ba kuɗi to kai wanka kai ado ka sha mu tunani kai ta kamshi a cikin ya tara kuɗi ina gani Allah kaɗai za abin da ya tara to haka ake yi sannan an tambayi Yahaya dan Mu'adh Razi radiyallahu anhu akan faqru sai ce haqiqatul faqri Allah ya stagana illa Allah ya stagani illa billah haƙiƙanin bukatuwa ko talauci kada talaka ya wadata sai da Allah wanda yake neman Allah kar ya wadata da samun wani abu wato shi wali ne ko shi kaza ne a shi bukatar sa Allah kawai ba samu tahaqquqi a ciki sannan suna cewa man tahaqqaqa bi halatin lam yakhlu minha hadiru duk wanda ya tabbata a bisa wata ɗabi'a to waɗanda suka rabe shi ba za su wulakanta daga wannan ɗabi'a ba kaga idan zuciya ta tabbata da bukatuwa zuwa ga Allah to dole ne ido idanuwa su su, su bukaci Allah hanci ya bukaci Allah in dai zuciyarka Allah take so to za ka ga idan ka yana so ya ga Allah kunnen ka yana so ya ji Allah harshen ka yana so ya faɗi Allah hannun ka yana so ya taɓa Allah cikin ka yana so ya ji Allah farjin ka yana so ya shiga cikin Allah ƙafafuwanka suna so su taka Allah haka za ka dinga ji wannan makami ne an tambayi imamu shubli aka ce ne haƙiƙanin faƙaru sai ce Allah ya tagani bi shay'in duna Allah azza wa jalla wato fakiri kada ya wadata da wani abu in ba Allah ba mai girma da ɗaukaka sannan mafi ƙarancin talauci yana cikin abubuwa guda hudu mafi karancin abin da ake so talaka mabukaci ya lazunta shine aqallu ma yalzamu al-faqir fi faqrihi arba'atu ashiya ilmun yasusuhu wa war'un yahdizuhu wa yaqinun yahmiluhu wa dhikrun yu'annisu abu hudu ake so fakiri ya lazumce su talaka ya rike ilimi ya zama direban shi ilimi shine direban fakiri sannan ya zama tsantsaini wato shine birkin mota ilimi shine direban mota tsantsaini shine birkin motar yaƙini shine siddin motar sannan ambatan Allah shine ainihin wato tiyari saboda haka abin da ake so kenan mutum ya riƙe sannan suna cewa كانت الطرق إلى الله تعالى أكثر من نجوم السماء فما بقي منها إلا فما بقي منها طريق إلا طريق الفقر وهو أصح الطرق تكتشي hanyoyin zuwa ga Allah suna da yawa sun kusa adadin taurarin sama hanyoyin zuwa ga Allah amma ba wata hanya da ta rage sai wannan hanyar tafaqaru da shehu ta faƙin ni faƙiro ita ce mafi lafiyar hanya sannan أبو عبد الهداد ياتي لا يسوه لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ بإن جنت أتشوه متون فكيري با سيا زما يا فسو يا باير أكل يكربا شيا كتشوه فكيري wanda ya fito ya daina bayarwa ba wanda ya fito ya daina karba ba da an yi sallah ka tashi a masallaci da Allah ƴan uwa a taimaka min wallahi gidana ba abinci yau a an fi so ka zama talaka ne amma da ka ji mabukaci ka zaro naira goma ko ashirin ka bayar to kai ne fakiri wanda ake so din wanda ake magana a nan sannan saboda haka ne shi yake faɗin wannan kalma ta ta ta tafakkaru domin shi ya tabbata akan haka shi ko da yaushe cikin bayarwa yake suna cewa ba mai kyauta bane wanda yake bawa ba mai kyauta ba ne wato wanda yake da shi yake ba mara shi a mai kyauta shi ne mara shi da ke ba yake ba mai shi shi ne mai kyauta ba mai kyauta ba ne wanda ya tara wadata yake ba almajirai a'a mawadaci shi ne almajirin da yake ba mawadata shi ne fakiri sannan bayan Allah sun faɗi sun ce ba don girman tawabu'u ba, to da ya kasance sun ce laula sharafu tawabu'u la kana hukul faqiru idza masha an yatabakkaru ba don tawabu'u yana da girma yana da kyau ba to da ya kamata ma fakiri in yana tafiya dinga takama wanda bai bukata komai sai Allah sannan suna cewa ma'anan fakiri shine wanda bai bukatar duniya bai bukatar lahira ba wai duniya kawai da duniya da lahira duk bai bukata su fa duniya wal akhirata wa akhiratuhu li rabbih wani bawan Allah ya ce ya yi ruya ya ga alkiyama ta tashi sai ya ga Malik dan dinarin da Muhammad dan Wasi an musu hisabi an kira sunan su an ce su shiga aljanna yace sai na sa ido in ga a ciki wa zai fara shiga aljanna manyan waliyai ne su biyu yace ina kallo ina kallo ina kallo sai na ga Muhammadu dan wasu shi ne a gaba shi ya fara shiga aljanna sai na tambayi me dalili sai aka ce mun dalili shi Malik dan dinarin rigar ta biyu ne a duniya shi kuma wato Muhammadu dan wasu rigar ta ɗaya ce wato ma'ana shi wannan ya dan samu wani abu na duniya kaɗan a zamansa na duniya shi ko wannan bai da duniya bai da lahira shi su ne rigunan to saboda haka shi ne ma'ana a sai ibrahim dan adamu yana cewa dalabna al-faqru fastaqbalana al-gina wa dalaban nasu al-gina fastaqbalahum al-faqru mu muna neman talauci sai wadata ta lullube mu mutane kuma suna neman wadata sai talauci ya lullube su saboda haka shine ma'anar shewa nan radiyallahu ta'ala anhu bayan sannan shewa yace ni mai kankan da kai ne wato mai kaskantar da kansa ne mai sunkuyawa ne
inda babikal azim amma ba bakin ƙofar wani mai kuɗi ko wani sarki ba a inda babikal azim a bakin ƙofar ka mai girma ya ubangiji domin in kisari da tazalluli gaban Allah ibada ne babba a hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbakum yaqulu kullu yawmin ana al-aziz faman arada izzu ad-darain falyuti al-aziz ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinku kullun yana faɗi yana cewa ni ne buwayayye ni ne girma ne duk wanda yake neman girma to yabi mai girma saboda haka shine dalilin za shi wuce fa inni fakirun bari'un inda balika al'azim Allah tabaraka ta'ala ya ce ana indal munkasiratu qulubuhum min ajali
wa ardul faida shi ce ina gurin faida wal fadla da falala wal jada da baiwa wato ina gurin in kasance sahibul faidi sahibul fadli sahibul judi ma'ana in zama ni ne ma'abocin shari'a ni ne ma'abocin ɗariƙa ni ne ma'abocin haƙiƙa ma'anan faida a nan wato ina gurin in zama ma'abocin fatuhul akbari fadala anan ina gurin in zama ni ne ma'abocin fatuhun mubino jada ina gurin in zama ni ne ma'abocin fatuhun qaribun duka makaman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu akan zul awliyai yake cewa waftalana ya fattahu al fatha al qariba wal fatha al mubina wal fatha al akbara fil his wal ma'na fil zati was sifati والأصنام والقرى والأمثال والبلدان وأيدنا بدينك وأيده بنا وانشره بنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وعصمنا من كل جائلة وخبيئة ومكر وكيد وكف عنا أيدي المؤتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وهب لنا ملكا لا ينبغي لغيرنا تدني شيء يتي ويدني ما الله بزي بان ملك دريبا قوة بقى الهالين
وما أنا راضيا alhali ni ban yadda da kowa ba bisiwakum wato ban yadda bi siwakum da wani ku ba minkum a cikin alakata da ku ni ban yadda da kowa ba ya rasulullahi ban yadda da kowa ba daga annaba da waliyai in ba ku ba shi yasa ake cewa wa auridna maqamati jami'il anbiya'i wal awliya'i wa agnina bika hatta an kulli nabiyyin wa malakin wa waliyyin siwa sayyidina wa wasilatina ila rabbina باب الله المفتوح إذ لا جلل لعبد عن مدده ووسادته وأولنا منه أكبر حج وأوفر نصيب
فكن لي يا محمود كزما مي تيمكونا يا محمود كن لي منتقى كزما مي تيمكونا يا منتقى أي المختار من المصطفين الأخيار شيني منتقى وهب لي مقاما يا أبنجي كبان ونئرم مقام جامعي فريدي wanda ita taro martabobin auliya baki daya kuma makaɗaicin makami أكابر الأقطاب أكابر الأقطاب الفهول wato akabiru asdabil fuhuli makamin da zaka bani manya manyan bujiman kuduban halitta irin su sayyidi ali al-harawi irin su muhammad ibn harbi damrawi irin sayyidi ali tamasini irin sayyidi muhammad al-gali irin sayyidi muhammad bin abin nasari irin sayyidi abu ya'za irin sai di Abdul Wahhab bin Al-Ahmadi irin sai di Abdul Rahman Barrada irin sai di Musa bin Ma'zuz irin sai di Muhammad bin Al-Mushri irin sai di Abbas Sharqawi irin sai di Muhammad Al-Habib Al-Alawi manya manyan nan dukkan waɗannan shine shi yake faɗi a kanzul auliyai yake cewa waja'alna warisina muhammadiyina ibrahimiyina sulaimaniyina siddiqiyina faruqiyina عثمانيين علويين تجانيين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره الإلهي العظيم توايا ربيكما an gama da kowa shi yasa ce ne minan minan wara daga cikin talikai baki ɗaya ya ubangiji ba wai tijjana kawai waɗanda muka zano ba dukkan bijiman kuduban halitta minal wara ba tijjana kawai ba dukkan kudubai baki ɗaya
kad takafara dunahu wannan makami da nake nema Allah ka bani bujuman kudban halitta ta kasara sun takaita dunahu daga riskar wannan kujera da nake kai ai la yaqdiruna ala idraki li bu'di marani dukkan kudbai sun kasa riskar inda nake dan ne faqad qasural aqdabu an darki sha'wiya yana fadi a cikin kanzul awliyai yana ce alhamdulillah alif lam mim والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إني أسألك يا ألف لام ميم أن تورثني جميع من مضى من خلفائك من عصر الصحابة إلى يومنا هذا واجعلني خليفة الك... خليفة الكلافة الظاهرة والباطنة كلافة آدم وكلافة داود وكلافة سليمان بن داود وكلافة ذي القرنين وكلافة علي الأهرازي التي تضمنت الخلافة الجيلي والشاذلي والمرسي والهاتمي وكلافة هؤلاء الخلفاء وكلافة خلفائهم من أصل الصحابة وهلم جرا وإن لم أكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تنالني وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين to wanda ya faɗi wannan sai wa kuma ya rabi
bila sababain shi wace ba da wani dalili ba ba da wani aiki daga wurina ba mu'afan in zama abin samawa lafiya wa mustafa sannan in zama abin zaɓin Allah mubaraka naslin mai albarkar ƴaƴa ga sunan su Sheikh Salahuddin ga sunan ƴaƴan gabaki ɗaya waliyai ne ya ce ban taɓa auren ma- mace ba sai manzo Allah ya ga mu in aure ta za ta haifi waliyi
mutajina shiryayyu zawijina ma'abota wadata kuma za ka gan su ga su kai za ka ɗauka sun fika kuɗi saboda wadatar zuci Allah ya cika zuciyarsu za ka iske gidajen su ba komai amma za ka ɗauka sun fika arziki saboda Allah ya cika su shine mutadi na zawigina mawadata masunan sannan Allah yana roƙonka ka zama ka sa in zama abin karewa anil adai daga sharrin makiya baki da shahat wujuhu Allah ka cika idanunsu da ƙasa kamar yadda manzo Allah ya ɗibi ƙasa ya watsa shi shahatul wujuh ƙasa wa ma ramaita iz ramaita innan walakin Allah rama to wannan baitin ni ma Allah ka ce walakin Allah rama eh ba ni ne jifan ba kai kai jifan dukkan makiyana Allah cika idanunsu da ƙasa kar su gani wa mahmuda afalin sannan Allah ka sa in zama mai kyakkyawan aiki wanda kowa ya ga aiki na zai gode mini kariman na lalaka sannan in zama babba a bisa baiwa bijahi rasulillahi shehu radiyallahu ta'ala anhu dama ya koya mana ya ce abu basharin na kafu ɗari katahul musla fama zala ahlul haqqi zalika nahjuhum shine yace bi jahi rasulillahi wannan abubuwa da na roƙa Allah ina roƙonka dan alfarman ma'aikin Allah ahmada mafi godiyar halitta nasiri mai taimako na wa fatihi akhlaqul bila wato mabuɗin ainihin manya-manyan kwaɗinan da suka kulle ƙofofin gidan walitta liman ihtada ga mai neman shirya alayhi salatullah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan amincinsa salatan wannan salati raqina ta hau hawar da mu ala kulli mutada a bisa duk wani wanda ya ɗaukaka duk wani wanda ya ɗaukaka to Allah ka ɗaukaka mu a kan shi Allah ka samu zama mun fi kowa ɗaukaka shine ma'anan taraki ma'anan taraki huwa tanqul fil ahwali wal maqamat wal ma'arif bi qadam al kashf wash shuhudi aw taqul bi qadam al kitab was sunnah kama qalu dir ila Allah haythu shi'ta amma bi janahi al kitab was sunnah wato Allah ka hauhawar da mu ka kiraye mu daga ahwalu zuwa maqamatu zuwa ma'arifu da kafafuwan kashafi da shuhudi ko kuma da kafafuwan alqur'ani da sunna dan su ba sun ce ka tayi sama yadda ka ga dana amma da fukafukai biyu fiffiken qur'ani da fiffiken sunna in ka tashi ba da waɗannan fukafukan ba za ka faɗo sai ka tashi ka tabbi inda kake so amma bi janahayn alkitabi was sunna da fukafukan alqur'ani da sunna shine ma'anan tarakin da shi ke nema yanzu za ce turakihim ya rabbi bi shukri daiman
alayhi salatullah salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincinsa wa abqa khadiman wa abqa Allah ka sa in wanzu khadiman hadimin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil amini wato hadimi na amintaccen Allah wa mutaza sannan in zama na fi kowa samun rabo a halara kuma ya fi ɗin ko ka ƙi ko ka so ko za ka kumbura baki ko ranka zai baci ɗan bakin ciki ya mutu wallahi kuwa ya fi kowa alayhi salatullah salatin Allah ita tabbata ga mahaifin Allah thumma salamuhu sannan amincinsa al ali tare da halayensa sahabil kiram da sahabbansa masu girma ذوي الأولى ma'abota ɗaukaka الحمد لله حق قدره ومقداره العظيم haka kadai hiwar gida ne lafi za mu ba maulan mu shakar dini kuma ya mana addu'a to masha Allah yan uwa dai muna ganin sharidi ya shigo ya kamata yan uwa sai mu kokari mu tara hadiya a domin mu amfana duk abin da muka yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi wa duk abin da muka yi masa shehu tijani muka yi wa duk wanda ya yi hidima shehu Ibrahim yi wa saboda ka zamu ba maulan mu shekh salahu eh, mana addu'a domin mun kai karshen sirrin sa'ada bakin adadin Muhammadu zama 92 zamu ba shi mana addu'a
kafin mai addu'a da ya yi kokari a hidima a kawo hadin sharifi mu shehu ibrahim ya koya mana duk inda wani bawan allah ya zo ya ya ce shi sharifi ne jinsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mu za mu yi mamaci za mu yi mu'amala da shi mu'amala irin wanda muke ko za mu yi mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kowa ya kokari ya hidima ya ba da hadin shi zuwa ga janibin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malam shi Allah ya saka da alkhairi can ko bara ne ko kaman bara mun yi sauka na kai siru sura da hadrat rasul yanzu kuma alhamdulillah yau mun yi sauka iktiru sa'ada to alhamdulillah tafiya tana tafiya kuma mun yi zama a kaman tis'in da biyu to alhamdulillah adadin sunan muhammadu ko ahmadu to duka dai cikin muhammadu ne to dama diwanin duka ba akwai komai bane akan muhammadu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibrahim dama kun ji duk abubuwan da yake faɗa shi bai da wani masoyi wanda ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani a gabansa ko abu nan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka gashi muna cikin yin karshe su kuma gashi gaji ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko to wannan in yana nuna wani abu yana nuna cewa alhamdulillah muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wato wannan al'amari kuma haƙiƙa muna musharaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina faɗa ma yan uwa irin wannan baki zaka in kafin ka zo da su zaka sanar ma da mutane cewa an yi bako kaza ya sauka kuma za in za a je waje ya kamata a sanar ma da mutane wajen da za a je wajen su ba haka kawai za a taso kawai a sauko ba a san da zuwan bako ba ba a san da abunan ba ya kamata a ba mutane hakkin su shi wannan da aka kawo kuma aka girman shi saboda idan ba a girmama shi yadda ya kamata ba ku ne kuka kawo shi ku ne kuke da laifi amma mu duk inda muka ga bako wanda yake ya danganta kanshi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba shi muke gani ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam muke gani amma dan Allah da annabi in za a yi bako ko an yi bako in za a tafi da shi wani wuri ya kamata a sanar da mutanen wajen at advance cewa an yi bako za a zo da shi a lokaci kaza ko rana kaza na fatan an gane to Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya wannan rigingumin da muke ta fama da shi cikin kasar nan Allah ka sauke mana shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗaukake mu ka ɗauka addinin mu Allah ka kiyaye mu ka kiyaye addinin mu Allah ka kiyaye imanin mu Allah ka kiyaye mutuncin mu Allah ya kare mana ɗaukaka cikin addinin musulunci Allah ya ka ɗaukaka addini ka ɗaukaka addini da mu Allah ka ɗaukaka tsariƙa tijaniya ka ɗaukaka tsariƙa da mu Allah ka yada faila ka bunkasa shi ka bunkasa shi da mu a barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tsaye duka dukan mutaka azinin sallallahu alaihi wasallama zaka so da shehu tijani da shehu ibrahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بذات الصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتفتنا للعمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون الله إلا مشاركة وجازي عنا كل من قد أحسنا إليه بنبي الجلال أحسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير ولا من قد حبب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعم وفاد بالخير لنا وعم وفاد بالخير لنا وعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أتاك هذا الكيد Yusuf baraka amma mun gode Allah ya sa ka da alkaini. Shehu baraka ma gausul a azam ya banka a fada ba zan bari ba. Shehu baraka ma gausul ya banka a fada ba zan Shehu baraka ma gausul a azam yabanka a abada ba zan bari ba. Farko da sunan Allah ilahi sarkin da ya yi nurin subahi, ka taimake ni jalla ilahi yabo da zan ya zan ban gaza ba. gausar a azam yabanka na roƙi raba na kai salati ga mustapha ya abar fati alaisa kabihi a halin baiti guda cikin su ba zan ware ba
Yabanka abada ba zan bari ba.
To, sannu shekun murabina ga madihin ka zakiru muktari ɗagun su faɗi mani da mai ɗori malam sha'aibu jabbaril kasiri albarkacin su ba zan gushe ba.
Shehu Barhama Gausul Ahazam yawan gaba wada wannan bari.
Sannu sarƙaƙaƙi kalifan tijjani موهبة من سيد الأدنان شو بركة ما قوس الزمان ما يجاد كي بزي قاد الكوبا مربينا الركوم ملائن جيشبو أبوتو من بقى كاين شبو وإن تسابقا دكيدا شبو rijalu asbaka ba zan rufe ba. Murabina, sanon kai amiji gun bilkisa, baban so hafsa matan na kusa, Abdurrazaki ne sirikinsa. na kira shi ban yi kuskure ba. yabanka abada haka da kadariki wani gida riki na azumi shi a gargala daga cikin waliyai na rabbani wallahi ba gwarzo kamar ce wata jani ce daga a cikin waliyai na rabbani wallahi ba gwarzo kamar ce wata jani ya ce cikin waliyai na rabbani wallahi ma kwazo kamar shehu tijjani
To bismillah Allah makagina da sunanka nake fara waƙe na ya Allah bani haska kirjina wake tauraron waliyan ka tijjani sannu shehu.
Daga cikin waliyai na rabbani wallahi ba barzo kamar shi.
Ai, ya farkin da ba a sufanta shi, ina roƙo salatun kanin kashi, a gumman zanka wanda sufanta shi, tafi ƙarfin dukkan halittun ka balle ni ya rabbi cikin waliyai na rabbani wallahi ba kwarzo kamar shi a cikin salatin ba zan bar waliyai ba domin da'iman su nike duba ba duba irin na idanu ba duba nake ga hakikani shehu tijjani sanu shehu Jama'a cikin waje ya